بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وميزانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله من دعوة كان كراتومو نا توحيدي نا لتاك الرسالة ودى كسمهم جمع آه talhisi da ya yi sharan fage da ya kafin mu shiga mukaddima din za mu tashi amma ya babu ko? ha? ya ce amma ba'adu amma abin da yake biye akwai bukatan sanin me amma ba'ad din menene amma ba'ad me tarihin ta me tushen ta me ce ita hmm? amma ba'ad ai ana yawan faɗin ta ko a wurin wa'azi ko a wurin rubutu irin wannan sai kaga mutum ya sa amma ba'ad a assalamu alaikum warahmatullah irin a wurin wa'azi ne ya gama surutansa sai ce amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullah to me amma ba'ad eh to shi nan dai mai sharha ya ce amma ba'adu mai wannan sharhi kenan ita ce faslul khitabi faslul khitabi wancan da Qur'ani ya bada labari din nan Allah ya ba annabi Dawud wala qad ina Dawud al-hikmata wa fasl al-khitab to amma ba'du ita ce fasl al-khitab fasl al-khitab shine dai wannan kam ya tafi akai Qur'ani ne ya ba mu labari Allah ya ba wa annabi Dawud fasl al-khitab to wannan amma ba'du shine fasl al-khitab so amma wasu malamai sun tafi akan cewa amma ba'din nan farkon wanda aka fara jin shi a bakin sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi ba wanda ya riga shi shi ya fara fadin amma ba'd to amma wasu sun ce shi kakansa ne wani kakansa ne wani ya aruba akwai maganganu dai a tagaice to amma magana ce wanda ake fara in ka gama zance to sai ka ce amma ba'du ba'du me kenan amma ba'du ba'du me akwai a ka'ida in za ka fara wazi ko za ka yi rubutu littafi ko za ka yi wani abu makamancin wannan to dole za ka fara da basmala ko bayan basmala sai hamdala ko bayan hamdala sai me salati aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kace bismillahir rahmanir rahim zaka yi kamar yadda muka muka saba zaka yi fatiha sai kai salati bayan basmala da da da da da da hamdala da salati to shine wannan kenan sai amma ba'du bayan bismillah da alhamd da hamdala da kuma salati to zai faɗi abin da yake bayan sa kenan ma'ana shine aka yi a baya amma babu yace a'ana Allah wa iyyaka aga wani irin zubi ko wai mai mako yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ne nan iyyaka nasta'inu ya Allah kai muke neman taimakonka sai ce a'ana Allah wa iyyaka ya kai ma'arazu ibn khalafin a tunusi wanda na gaya muku shine wanda ya naɗo sirdinsa ya zo har wurin abu zaidin al-kirawani neman ya rubuta masa wannan littafi maharazu da fatan ra aka iya sawa sunan ɗanka haka in kana so babban malami ne shi maharazu ne wali tinjim a'anan Allah Allah ya taimake mu kaga nan kamar yadda na faɗa yana da munasaba da wa iyyaka nasta'in taimakon Allah kadai zaka nema in zaka yi abu a haƙiƙa kenan ba amma majazi har mai cewa mai fakewa da wannan yana neman yan kobensa wai zasta an tafasta'in billah ko kariya yake shi ma yana neman taimakon da shi kullum yana gindin yan siyasa a haƙiƙa ne ba a neman taimakon kowa sai Allah amma a majazi babu wanda ya fi ƙarfin ya je wurin wani neman wani abu amma akwai wanda suka hau makamin irin su sayyidina Abubakar daga randa annabi ya gaya musu wai za su alka fas'alillah wai zasta anta fas'in billah ko bulalan sai fadi yana kan doki ba yarda wani mai komar wannan ya tabbata ne ya tabbata a sunna a hadisi sai dina abubakar ko bulalan ta fadi in ka dauko zai ce a yana tsoro kada ya nemi taimakon wani ba Allah ba amma matsayin sa ne ana kawo misalai irin su ai to kowa ya tsaya dan matsayin sa kawai sannan haka nan maganar sayyidina usmanu da ake buga misali da shi shi ma an sallame sallah kawai ya ce ya bada gonarsa na wuri kaza ce daga sallah mai sallah sai ba da gona ce ai ya tuna ta ne yana sallah mun yi maganar nan kwanan baya tuna ta kawai ta maya ta shiga tsakaninsa da Allah da aka bari a kautar da ita kasar sake ya zo sallah ta shiga tsakaninsa da Allah kai ma duk abin da ka tuna naka ana sallamewa za ka ba da shi saboda kare sake shiga tsakaninka da Allah ai ko biro ne bara ka kyautar da shi ba don ka tuna shi kana sa so matsayi ne anan Allah Allah ya taimake mu wa iyaka tare da kai da ka zo yin tambayar nan akan me ala ri'ayati wada'ihi ala ri'ayati wada'ihi Allah ya taimake mu da kai akan kiyaye wada'i'ihi wada'i'i wannan jam'i ne plural ne me singulansa wadi'atu mufradinsa shine wadi'a akwai babin sa cikin littafin nan can gaba wadi'a wurin su lukta su wadi'a wadi'a shine ajiya ajiya shine wadi'a wada'i'i jam'i ne na ajiya ajiye ajiye to yana roƙan musu Allah a'ana Allah Allah ya taimake mu wa iyaka tare da kai ala ri'ayati akan kiyaye wada'i'ihi ajiye ajiye ajiye na amana da ya ba mu wa inne ne kenan malamai sun ce wada'ihi din nan ajiye na amana da Allah ya bamu guda bakwai ne guda bakwai ne kowa ya kiyaye su kuma suna gangan jikin kowa agogon kayanka akwai guda uku in kai kasa kuma akwai hudu agogon kanka akwai ido akwai baki akwai kunne ya roƙi Allah ya taimake shi akan kiyaye wada'i'i ajiyen da Allah ya bashi na amana din nan a kiyaye su din nan idon ka kaka yadda kana kai su inda za su na kallon haramun ko ka harari wani da su ba ai baka su don kai wannan ba ko kai kicce da su ka shiga uku wailul li kulli humazatin lumaza ta kama ka ko in jahannama ne ya tabbata ga mai duk mai kicce da ido ko kai harara da su ko ka je kana kallon matan banza da su ko abin haramun da ya karka kallo da su haka nan kunninka wadi'a ne shi ma kada ka kai shi inda zai na sauraron haramun biyu kenan sannan sai harshenka karka na duk duk hanyar tafiya jahannama da shi ake tafiya a hadisi zamu iso hadisin da annabi yake cewa hal yukabbu nasu illa ala hasaidi alsinatihim shin dama ana kifa mutane a cikin wutar jahannama ne in ba da abinda harafan su suke tsuru su musu ba harshe daga nan sai wanne sai hannaye in kai kasa waji'a ta hudu kenan kasan su ma matsala ce babba ta an tare faɗa masu hey hey kaza ka faɗa suna nunawa da su ake masifa sannan yanzu za ka ga sun kai duka ko kuma da su ake sata ko naushi ronkwashi mugunta duk da su ake kana sauka ƙasa da su kaɗan na hudun nan sai na biyar tumbi babban jaka wanda ake tura duk abin da aka samu duk abin da aka samu a wurin ake ɗurawa to shi ma a kiyaye shi duk ɗure ɗuren ka karfan irin abin da za ka ɗura mar in ka ɗuro mar wani abu za ka gwammace kida da karatun kaje gaban Allah kullu la'amin nabata fil arami fan naru aula biha duk naman da ya tsira ta hanyar haramun wuta ta fi cancanta da shi inji annabi so kaga a ciki ake sa abin da zai har ta kai ga ya je tsira na ake ajiye abubuwa wazi'a kenan ita ma sannan in ka zo ƙasa da ciki kaɗan al'aura na nawa kenan na shida al'aura ita ma danja ne babba wanda shi ma wasu suke faduwa majority ma tauran ake saba Allah da shi da kayi ƙasar gabaki da shine kafafuwa shine na bakwai ne wadi'a ta bakwai kenan ita kuma duk abin da aka yi ita ce liman ita ake hawa a je duk ka tobaran da dan adam yayi da ita yake zuwa yayi to a kiyaye ta kar a yarda a kai ta a tura ta ta je inda za a yi sabon Allah shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam a wannan gaba yake cewa duk mutumin da ya dau nauyin kiyaye mini ma baina laqlaqihi wa zabzabihi abin da ke tsakanin labbansa guda biyu da abin da ke tsakanin cinyoyinsa al'auransa kenan to ne kuma na lamunce masa aljanna mana wannan hadisi na guda ma a cikin waza'i' guda bakwai ɗin nan waɗannan su suka fi danja tsakanin labba harshe kenan tsakanin ƙafafuwa al'aura kenan to duk mutumin da ya kiyaye su annabi ya ce na lamunce masa aljanna to sai mu tsaya kenan to a biyun nan wanne ne fi muni duk malamin duniya sun ijma'i akan harshe ya fi muni ba abin da ya kai shi saboda muninsa shi ya sa ma ya zama fardi duka wa za'irin biyu ne ai hannaye nawa ne ƙafafuwa nawa ne ido nawa ne kunne nawa ne to shi kuma sai aka yi shi tollin toll amma shi ya fi muni kuma shi ya fi muni ka taɓa ganin wazi'a da aka yi wa tsaro irin harshe labban nan fa shi aka tare fa wai aka yi mara gini bayan ginin aka sa wata sakata mai ƙarfin gaske sunanta haƙori akan garkame shi a duk da haka duk da haka yanzu za ka ji ya fara danna a shar raɗa annamimanci zagi da sauransu abu duk da amma wannan gadodin get get din amma bai hana shi to saboda haka a takaice wannan shine abin da mai littafin nan yake nufi wa a'ana Allah Allah ya taimake mu wa iyaka tare da kai ya kai wato maharazu ibn khalafin al-tunusi ala ri'ayati akan kiyaye wa da'ihi aji ajiyansa na amana da ya bamu guda bakwai din nan wa hizzi ma auda'ana min shara'i'ihi to wasu malamai sun ce wannan na farkon nan ri'ayati wa da'i'ihi din nan to khas wato khususiya ne abinda ya ba mu ajiyansa mu ɗaiɗaiku kowa na shi kadai ne amma nan wa yuzima auda'ana min shara'i'ihi da kiyaye abin da ya ba mu ajiya na hukunce-hukunce shari'a abubuwan akamu na shari'a to wannan kuma amu ne ba wai kai kaɗai ba ne dukkan mutane ne an gane wannan bayanin kuwa shi ma ajiyar ne amma wancan na kowa ne single each and everybody wannan shi kaɗai ake magana da shi wannan kuma na gabaki ɗayan entire muslims ai ba mutum da aka turo shari'a ba ya kiyaye ta ko dukkan mu ne al'umma to Allah ya ba mu dama wa hifzi ma auda'ana mu kiyaye abinda Allah ya ba mu ajiya min shara'i'ihi daga shari'a shari'unsa shara'i'i kamar yadda wada'i'i jam'i ne na wadi'a shara'i'i kuma jam'i ne na shari'atu amma shari'atun tana da mutaradifat wato abubuwan da take kama da su millatu sibghatu shari'atu da sauransu to wannan shari'a din nan abin da ake nufi na hukunce kunce ahkam to kaman me kenan Allah ya me ya babu dama mu kiyaye abin da ya bamu ajiya na amana na abin da ya shafi shari'o'i a gaba wanda ya fi kowanne shine sallah Allah ya bamu dama mu kiyaye ta dama sharadi shiga aljanna ne wallazina ala salatihim yuhafizun sharuda goma sha biyu da aka kawo a cikin suratul mu'minin ko wanda aka kulle da shi shine wallazina ala salatihim yuhafizun kafin ulaika humul warithuna allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khaliduna da shi aka kulle kiyaye sallah a duk ajiyar da Allah ya bamu na amana mu al'ummar musulmi babu abin da ya kai muhimmancin sallah saboda haka mu kiyaye yan uwa mu kiyaye sallah musamman yin ta a jami'i da kuma neman yaya za a yi ta wannan duka abubuwan da muke fa'ita shin nan irin abubuwan kenan to an gama wannan da sauransu sai ka jawo sauran ma shari'a duka sauran abubuwa su azumi su zakka su hajji tauhidi kam dama in babu shi ba a magana da kai baka za musulmi ba balle a ce me da me za ka yi ko da ce fa innaka kai maharazu ibn khalaf at-tunisi sa'alta ni ka roke ni ka tambaye ni an aktuba laka jumlatan ka tambaye ni ka roke ni in rubuta maka wata jumla mukhtasaratan wanda take takaitacciya akwai magana a nan ‘yan uwa. menene maganan maganan shi ne ya zo ya tambaye shi ya rubuta masa wata jumla ta kaitacciya littafi kenan kamar haka kuma na sani dai har maɗiyan auliya suna karanta risala duk da ma dai akwai abubuwan da suke ajiyewa a cikin ta can karshen ta ai an ce wala baya ta bil ma'azati allazi allazi tu'allaq wa fi alquran ko la ya a can a karshen risala ta kitabul jami' an ce daurar laya ya halatta babu laifi to amma kaga in sun zo wurin ko a tsallake ko a ko a ko a ce ba a yarda ba dole za a yi ɗaya ko a tsallake ko a ce ba a yarda ba irinsu da makamantansu akwai irinsu da yawa a ciki kuma a nan gaba kaɗan za mu karanta mai risala ya ce zai rubuta risala ne a alama sabin imam malik wa ɗariƙatihi to in sun zo nan ma sai a san irin da barbarun da za a yi kan mazhabar imam malik da ɗariƙarsa amma an zo sai a ce sai a yi yan hikimomi a ce ai ba ɗariƙa ake nufi ba to mene in ba ɗariƙa mene za mu zo kanta shi ma irinsu irinsu duk ina zo omitin ake yi ko skipping ne za a ce sai a yi a yaudari mutane kawai a wuce to nan cewa na roƙe ka ka rubuta mini jumla takaitacce su ma kuma suna rubutawa wai sun su to waye ba wa mutane dama su rubuta su yi talihi waye ne aina ake da hujja aina aka samu hujjan a rubuta talihi kamar yadda wannan maharar zai zo ya roki ibnu abi zaidin kirawani ya rubuta masa kuma yadda ya rubuta gashi har muwa muna karantawa ina so wata ranar kari tsaron izala in yana ma rashin hankali sai kana da malamai eh yana da su suna rubutu tarihi eh suna yi to waye ina aka samu hujjan yin tarihi kuma hadawar har da su bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawud da nasai da da sauransu wai ba da hujja rubuta su tambaye shi wannan fa ina ba mu kayan aiki ne saboda wata rana wani yana ma ka mangare shi ka tsena shi ya tsaya git ba zai iya baka amsa wallahi dalili hatta su bukhari nan muslim tirmizi abu dawud nasa'i ibn majah da makamantansu da nassin hadisi annabi hana hana a rubuta su yi wallahi tallahi hana a rubuta waye ya hana a rubuta da nafsin hadisi kuma sai yi kasan hadisi sai yi da ka ji hadisin da ra'ayinsa bai ma ya ce da isi to hadisin da ya hana rubuta abun hadisi sai yi ne annabi ce man kataba anni ghayral qur'ani falyamhu duk wanda ya rubuta wani abu nawa in dai ba qur'ani ba to ya wanke shi ya share shi to hadisi ma ina ka samu jan rubuta shi bellan dana littafin fiku sai ka tambaye shi duk wani mai rawar kai in ya tayar kai dakata yanzu kam akwai yan tambayoyi da nake so ka amsa mini in gane ka san addini tukunna kai abokin magana ne shin kana da malamai eh kaman sun yi rubuce-rubuce malamai naka eh talibi ko eh misali ka dan ja shi dai ka shigar da shi kwana sai ka kai shi sai ka sake sai ma to kana so ya baka hujja a qur'ani ko hadisi a ina aka ce su yi talibin nan da suka yi kafin ku ci gaba da tattaunawa da za ku ka gane dai ya san addini to wallahi yanzu sai dai sai dai zufan sai kare a jikin sa bare baka amsa ba da nasin hadisi annabi ce man kataba anni ghayra alquran falyamhu duk wanda ya rubuta abu nawa in dai ba qur'ani ba to ya wanke shi kawai ya share shi aga akwai rigima kenan fa innaka sa'altani haqiqa kai ka tambaye ni an aktuba laka in rubuta maka jumlatan wata jumla muktasaratan takaitacciya min wajibi umuri diyanati daga daga wajibi abinda abu na wajibi na umuru diyanati da Allah ya za ku fassara min nan wanda ya karanta risala eh ya zai fassara min nan na san da yawa ana kuskure fassara wannan wurin da yawa ana kwabawa sai ce ma wajibi umuru diyanati daga wajibi abin na wajibi na lamuran addini addini addiyana aka ce ito ba addini ba addiyana ce addini to in ka ce addini ka kwaba don jam'i aka yi dama dama da an ce wajibi umuru dini a diyanati aka ce a ce diyanati kuma addinai addinai suna da yawa kenan إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين to ya kai kuma ka ce diyana sannan kuma ka yarda ka fassara da addini abubuwa na wajibi na labarin addini to ba haka bane in haka ka sani addini kai kada kura min wajibi umuri diyanati daga abubuwa wajibabbu na lamuran abinda addini ke tsayuwa da shi an fiskanci bayani ba addinai ba ne abinda addini ke tsayuwa da shi in babu shi to addini ba zai tsaya ba to wannan abubuwan wajibabbu na lamuran da abinda addini ke tsayuwa tsayin ya tsaya da kafansa da shi to ya roƙe ka roƙe in yi ma rubutu a kai menene su abubuwan da addini yake ma'ana yake tsayewa da su din yace min ma tantaqu bihi al-alsinat abinda harasa ke furci da shi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana ji addini zai tsaya babu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ashhadu la ilaha illallah wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah zai tsaya addini babu wannan to shine min wajibi umuri diyanati din kenan mimma tantaqu bihi al-alsina abinda harasa ke furtawa ɗaya kenan wa ta'taqiduhu al-qulub da abinda zukata ke kullawa shine ne imani imani a dawa ina ke zuciya ke kulla shi imani da Allah da manzanninsa da littattafansa da mala'ikunsa da ranar ƙarshe da ƙaddara ta khairi da ta sharri ko shine wata ta kai duhul qulub abinda zuka zuka take kullawa addini bai zai tsayu ba yan uwa in zuciya ba ta da kyau bata kullu bata kulla alkhairi ba sai zama addini ya zama fanko ana gani a zahiri gashi amma banko ne wa ta'amaluhul jawari'u sannan abinda gaɓoɓi ke aikatawa su sallah ɗin kenan kaga gaɓoɓi ne ke aikatawa su azumi su hajji kaga an haɗe musuluncin gaba ɗaya kenan wa'annan su ne suke ƙarfafan addini da tsaya shine yake maka wajibi umuri diyana kenan abubuwa na wajibi wadda addini ke tsayuwa da su shine ya fara lissafa ma su ne min matan ta qabil arzinatu abinda harasa ke furtawa to ta take da kulubu zikata ke kullawa wa ta'amal wa ta'amal wa ta'amaluhu aljawari'u gabobi ke aikatawa to sannan sai yace wa ma yattasilu bil wajibi min dalika da Allah a tara hankula karatuna nan inda za mu shiga yanzu nan karatuna gurin don ganewa shi ne ba wai ba yi ba wa ma ya tasiru bilwajibi min dalika da abinda zai rarrabe maka wajibi ya sadar da kai da ka gane menene wajibi min dalika a cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa na abinda harasa ke furtawa zuciya ke kullawa gaɓoɓi ke aikatawa ɗin nan to ka gane ka sadu da iya rarrabe menene wajibi a ciki minas sunani daga sunnoni akwai karatu fa nake muku a sa hankali da kyau sunnoni to sunnonin kuma gidansu hudu ne nan ma in ka samu wani mai rawar kai yana sunna sunna tambaye shi sunnan kan wanne kake magana sunnan gidansa hudu ne kasu minas sunani daga sunnoni na waye na manzon Allah na daya bin mu'akkadiha daga sunnoni wanda suke masu ƙarfi mu'akkadai wanne ne sunoni mu'akkadai as-sunnatul mu'akkadat mu'akkadatu arba'un ko a wani wuri aka ce irin su sallan idi ko irin su sallan asham sunoni ne ba su karfin gaske a takaice yan uwa abinda ake nufi da barin dunkule mana yadda za a ga ana shi cikin sauki sunna mu'akkadi shine duk abin da annabi ya yi shi ya kuma lizince shi sannan ya yi umarni da a yi shi ya yi shi ya kuma lizince shi sannan ya yi umarni da a yi shi to wannan sunna ne mai ƙarfi kamar istighfari yana yi ko baya yi ya yi nasu tubu ilallahi استغفروا الله ثم توبوا إليه وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة ya lizimce shi kullum kowane rana yana yi to kuma ya ce kuyi daga yana cikin sunnoni masu ƙarfi istighfari wannan wanda muke rike da shi alhamdulillah salati ga manzon Allah sunna ce mai ƙarfin gaske annabi na yi ya yi umarni a yi Allah kansa ma ya yi umarni a yi tasbihi tasbihi su subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar irin su kai babban sunnan manzon Allah shine zikiri shine babban sunnan manzon Allah zikiri kamar yadda ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ta faɗa ana tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala jami'i ahyani annabi ya kasance yana zikirin Allah ne a dukkan yanayinsa kowane yanayi ka samu annabi yana zikiri لقد كان لكم في رسول في رسول الله أسوة حسنة كو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا سنة النبي بابان شيء ذكري ما يكرزين كسكين كنا saboda haka min mu'akkadiha sunnonin daga masu karfi daga cikin sunnonin ɗaya kenan wa nawafilha akwai sunna kuma na nafila wataƙila annabi yana yi amma bai wato bai lizinti abun ba ya karfafa yi kamar mu'akkadin ba muka akkadi na gaya muku shine abinda annabi yake ya lizince shi kuma yake umurni da ayi shi akwai sunna na nafila haka nafil bil yaka wanda ba su kai sauran karfi ba kawai ana sallame azhar ko kafin azhar ka dan tashi ka dan jefa raka'a biyu dinka an sallame a zaɓin ka jefa wasu raka'an ka biyu da makamantan su wadan sunna ne na nafila kawai haka bai zama cikin sunnoni masu karfi irin asham ba don asham ramazana ta zo mutum baya yin asham yana azumi kai akwai akwai akwai katon kwairi a kansa kwarai da gaske wa raga'ibiha da kuma raga'ib na gaya mana me mu'akkadi ko wanda annabi yake yi ya lizinta kuma yake umarni a yi nawafil kuma sune wanda yana yi amma kila bai lizince shi ba har ƙarshen rayuwarsa kuma bai matsa sosai akan a yi shi ba sosai raga'ib raga'ibu me raga'ibu sunna raga'ibu sune annabi bai yi su ba amma ya kwadaitar a yi akwai irin su ya kuɗaitar ne kawai kuyi to wannan bai kai ma ila na biyun ba raga'ib wa shay'in min al'adabi minha to ga na hudu da wani abu na adabu sunnan adabu wani abu da wa shay'in da wani abu min al'adab na na adabu minha daga sunna din na hudu kenan wanne ne shi kuma ya annabi yake sa riga adamu ne zai kawo babin su can ƙarshen littafin shi mai risala can ƙarshe zai kawo adamu ya annabi ke shan ruwa sunna ne kai sha irin haka a bai zama don mutum bai sha haka ba ka ce zaka tayar masa da masifa da balbalin bala'i sunna ne na adamu bai kai sauran sunnonin ba balle na sama din mai karfi mu'akkadi adabi a zaune ke shan ruwa baya shan ruwa a tsaye to kai bayan ka zo shan ruwa sai ka zauna kar ka sha ruwa a tsaye annabi akwai sunnansa wurin cin abinci ya ce ka ci ta gabanka kar kana yanko loma ta gaban wani sunna ne ka ci ta gaban iya gabanka kaza adabu ne to ai ko kuwan gaya mutane irin wa'annan mana ko wani abu wanda babu shi a sunna ma kana cewa dole dole wai sunna ne sana annabi da yan loma da yan yatsu uku yake yankan loma masu sunna sunnan nan yanzu da yatsa uku suke cin abinci kuma loma uku annabi yake yi ya kamata a tsaya a akan wannan sunnan ma kai ma in ka sa a ciko ma tsadon kwanon ka abu a gidanka da abinci ka yanka da lo da yatsa uku sannan kuma kai loma uku kace alhamdulillah a sunna ce eh loma uku kan wato ai an dan kade kura ne za a fara to annabi loma uku yake sallallahu alaihi wa sallam ya annabi ke nada rawani sai ka bincika sai ka nada irin haka sunna ce ta adam ya annabi ke tafiya sai ka yi bincike wawa lil ardi ghaliban ko kasa yake kallon yana tafiya baya tafiya yana kallon sama baya waige waige wannan sunna ce ta adabu ko sannan ya yake zama ka bincika ya yake yin aski ka bincika sunna ce ta adabu duka annabi na hawan doki in mutum ya hau ya yi sunna amma ta adabu annabi na hawan jaki ya mallake shi kuma nashi yana da shi yadda yake da doki ka sai jaki ka ajiye a gidanka sunna ne eh izalu da suke ihu sunna sunnan nan jakuna nawa suke da shi a maganar gaske annabi yana da shi to inda gaske sunnar kake yi ka sayo jaki ka daure a gidanka kai sai doki ka sai alfadari ka hau kuma a ganka ka hau jaki kana yawo a garin kuma nan ana taba ka kace sunna ne eh amma ba ta ko daya munafukai sun cika mu da eh sunna sunna sunna ina to akwai wani abun da nake so mutane su sa ido ana kaga wannan wurin da nake muku akwai karatu to in baka san waɗannan ba billahi allazi yanzu sai mutu ya banda ka ko ya rena ma hankali ka san sunna mu'akkadi ka san nawafilu biyu ko ka san raga'ibu ka san adabu a sunna da mutum ya daga ma he sunna sunna ka ce wanne daya yana ma ihu kai gemu kaza kaza ka ce ma to ka san su yanzu da ke wawaye ne wallahi su sun dauka gemu wajibi ba san gemu a ƙarshe yake ba adab suna ne na adab hai'a sai mutum ya zama ihu ka dauka gemu wajibi da yake ba su san addini ba shi gemu kafa shi sunna ne wanda bai kai sunna mu akali ba wallahi amma in ka kafa shi ka kika shi shine dole sunna mai karfi ne na kuma awa irin wancan na tuna a airport ba mu tafi a 2007 su ya su suna ta musu izalu na shi ko ban fada ba na nan gari ne talafawa da akwai babu shi daya dan jaru su suna musu da shi kayya kayya ya ce gemu ba wajibi bane suka ce wajibi ne annabi ya umarni ka zo ka ce annabi ya ce a ka zaga hayya hayya suna ta musu can sai wani a cikin su akwai dan gidan Alhaji Bello sabon kudi ne ake ce ko tsohon kudi ne na nan gari sai ce wai kai kan ware a gara kala aka sa baki wani a cikin wannan abun ta ce a sai kun yi sai kun yarda tukunna na ce sai kun yarda in sa baki kuna tadin bai shafe ni bane na gari amma kun ce sa baki zan sa sai suka ce sun yarda na shi kenan dukkan su na koya musu hankali nan gwada musu duk ban san ma ne suke ba na ce to kai da kace gemu wajibi ne yana so ka bani hujjar ka sai ce mini waye annabi ya ce a cika gemu a a aske gashin baki a saba da yahudu na ce to baka baka da hujja inda wannan ne baka da hujja ka kawo min inda aka ce a kafa gemu ba wai a cika gemu ba a ce kallo ya koma sama ne a kafa gemu nake so ba a cika gemu ba ai bayan ya kafu ne ake ake umarni a cika shi a kafa gemu ina ne ai na ka fada sai kallo sai hayya hayya da ke to kai da baka aka da hujjar inda aka ce a kafa shi ba sai dai a cika shi bayan ya kafu shi kadai kake da shi kada ta hayya hayya kana masifa wai wai mutum bai da gemu ya yi saba Allah wai wai ya mutu wai ya da nace lada nawa wanda ya kafa gemu yake da shi kai kuma da kake eh sunna ne ba wajibi ba kuna musu wa ina so ji ladan wanda ya kafa gemu falala ai abu gam yana da falala yawanci in abu ya samu abin nan sosai a musulunci wanda ya kaza yana da falala kaza nawa ne falalan wanda ya kafa gemu babu dukkan zuwa kada zan da zai bada hangana ta kaji hayaniya kuna ta mu zuwa ka abin da kuma kanku ba ku san shi ba ai ya kamata mu ji duk wanda ya kawa gemu kowane gashi ɗaya yana da lada kaza ana kawai ka kawa a banza kawai haka baka da lada fifty to yi akwai kuma ina yake babu ba wanda ya bayar rashin nan Allah a rika magana akan abin da aka sani nake to gemu ba wajibi bane gemu babin abinda kawai abubuwa ma'anan sunna na adab in an dunkule muku shine duk abin da annabi yayi amma ba ibada bane duk abin da ma'aiki yayi amma baya cikin ibada to ana kiransa sunna ne na adab kawai shi kenan amma in ya shafi ibada to ya shiga aji ukun can imma mu'akkadatu imma nawafilu imma rangaibu to kai da baka san wa'annan ba ka zo kana ce sunna sunna sunna sunna kana ihu a gari a mota ne a sifikan masallaci ne sunna sunna dan mutum ya faɗi abu ka ce mar wanne ne a cikin sunnonin sunnonin kala kala ne wanne ne daya shi wannan da kake magana bai sani ba na tabbata kuma zaka kure shi bai sani ba yana magana ne kawai a cikin rashin sani don haka babban sunna dai shine abinda alhamdulillah yake hannun mun nan na zikiri to mu dan dawo baya mu yi mu yi bita sai in ba da dama a yi tambaya don na fi so a gane amma ba abin amma abin da ke biye yake biye da me bismillah da amdala da salati kenan a'anan Allah Allah ya taimake mu wa iyaka da kai kai waye maharas ibn khalaf al at-tunsi ala ri'ayati wada'ihi ya taimake mu akan kiyaye ajiye ajiyansa na amana da ya ba mu guda bakwai idanu kunnuwa baki harshe kenan hannuwa ƙafafu ciki al'aura kada manta wa hizbi ma auda'ana min shara'ihi Allah ya taimake mu akan kiyaye abin da ya bamu ajiya na amana na shari'ar sa na hukunce hukunce kenan irin sallah kiyaye ta da sauransu fa innaka kai ma'arazu ibnu khalaf at-tunisi sa'altani ka tambaye ni an aktuba laka in rubuta maka jumlatan wata jumla mukhtasaratan takaitacciya min wajibi umuri diyanati daga cikin abu da yake wajibi na lamura da addini ke tsayuwa da shi min ma tantiqu bihi al-alsinatu daga cikin abubuwan abinda harasa ke furtawa shine shahadataini kenan wa taqidu al-qulub da kuma abinda zukata ke kullawa shine imani kenan wata amalhul jawari'u wadda kuma gaɓoɓi ke aikatawa shi ne su sallah da sauran zakka hajji da sauransu wa ma ta filu bil wajibi min dalika da abin da zai sada mutum da iya bambance abun wajibi a ciki din ka gane wanne ne wajibi min zalika daga cikin abin da ake magana din na guda uku din kenan abinda harasa ke furtawa abinda ake kulla zuciya abinda gabobi ke aikatawa mina sunani na daga cikin sunnonin ma'aiki alaihi salatu wassalam sunnonin kuma su ma farawa min mu'akkadiha min mu'akkadiha farawa daga sunna wanda take mai karfin su mu'akkadatu kenan wa nawafiliha da kuma nafilfilin su sunnonin wa razaibiha da kuma sunnoni wanda suke na razaibu wanda annabi kwaɗaitar a yi su wa shay'in da wani abu min al'adabi min ha na daga sunna na adabu na laduba yadda annabi ladabin shan ruwansa ladabin sa tufarsa ladabin tafiyansa ladabin zamansa ladabin zama da iyali ladabin kai daidai da abinci ka zo gidanka ka sa a yi ma miyar kabewa sunna ne miyar kabewa kabewa wannan amma miyar sa annabi yana son kabewa in ka ji kana kin kabewa to kaga ka an samu sabani kai da mai akwai abdullahi bin umar radiyallahu anhu al'adansa baya son kabewa amma tun da ya lura da annabi yana son kabewa to in ya in ya samu kabewa cin da yake masa ma ba na wasa bane baya ma da sauki daga nan ya ji ba abin da yake so kamar kabewa tun da ya fahimci masoyinsa yana son kabewa da kuma al'adansa baya son a ɗabi'ansa baya son kabewa amma kawai sai ya juye kawai to an ba yi ɗuhabiyar ma'aiki na son shi har miya ake yi masa na kabewa miya ruwa ruwa din nan ya tasha sallallahu alaihi wasallam in an yanka dabba a gidanku ko naka ne kai kokarin kamo kafar gaba annabi yana son kafar gaba kafar gabar ma ta hagu ba ta dama ba yi kokarin dauko ta ka ce a bar ma ita a ware ma ita annabi na son wannan congolation na kwalshakin a'a kongalgal gaba ko ba ga yanzu har gaba ka yana yan gonan lare kawai na ba shi ba gaba ɗaya ɗungurungun kafa ake mun magana to yana sun ta to irin su irin su buba kawai ne hala sau dukin babba ba ko suna ne gashi ba su da tsada bayan ce ya muri ne ya zo kasuwa yana tattaya awaki ya ji abin da tsada ya taya su ma ke da tsada da ya taya jaki sai ya ji an faɗi kuɗin bai kai na tinkiya ba kuma ga abu ƙato ya ce ha ina ce bari sai wannan kawai na ma yake nema dama ga wannan ƙato to a takaice hatta abinci in ka ji annabi na so ka ci irin abincin da yake ci sunna ne sannan kuma irin masu cewa sunna sunnan sunnan nan gaya musu ga wata sunna kuma a wuri a ci dibino kwaya biyu a ɗaura ruwa a kai ba ƙara komai ba shi ma sunna ne na manzon Allah gaya musu su yi wannan ma iskanci ne da renin hankali wallahi eh sunna ne ka ci kwayan dibino biyu a wuri baka ƙara komai ba sai gobe ka ɗaura ruwa kai gobe ma haka ai wata biyu cur gidan annabi ana wata biyu cur banda busheshen dibino kwaya ɗaya ko biyu ka samu ka harba ka ɗaura ruwa akai ba abin da ake ai mun karanta hadisin na sai suna Aisha take ga ɗanta cewa taran da zatin Allah tace mun ga wata sau uku amma ba ɗaura tukunya akan gidan manzon Allah ba ma'ana wata biyu cur shi ma sunna ne a kullum idan ka nama ka ce kai kai alu sunna alu sunna ina in ka sa kwano a gaba sai ka sai ka ga karshen sa ka ce alu sunna na ina sannan wani yankan loma har da har da tumbin hannu kuma ka ce alu sunna alu sunna ina sunnan kawai kai sai wanda kama daɗi ai sunnoni annabi kan ma suna da wahala ma ai sunna annabi saukin hali kai duk anguwa ana kuka da kai ta wurin bashi da sauran ka kace kai ahli sunna ne aina so saboda haka in akwai mai tambaya daga farkon tashin mu sauran minti da yayi karatun mu na ba na ba daga farkon tashin mu a duba in akwai wanda yake da tambaya yayi wa yassara lahu in yusra karatun mu jos wanda ya wuce kenan Allah shine mai sauwake masa zuwa ga yusra eh na wa yassara mu'minina Allah shine mai sauwake masa shi mu'mini su mu'minai Allah shine mai sauwake musu lil yusra zuwa ga aikin da zai kai su zuwa ga aljanna ma'ana aikin da aikin din Allah shine wa yassiruka lil yusra Allah ce mu za mu sauwake maka kamar yadda na karanta muku wancan aya fa ma mana hadiwa ta kyautar da kabilu su ne fa san yassiruhu lil yusra za mu sauwake masa hanyar da zai wato aikata ayyukan kirki da za su shi aljanna shine Allah wa yasara al-mu'mina lil yusra shine sauwake ya huwa cewa mu'minai aikata aikin kirki wanda zai kai su gidan aljanna wa nabbahu shine ya fadakar da shi bi asari sana'atihi da asaru sana'atihi wato bigire na sana'ati na asarin sana'a wato magana ne guda biyu anan kun in ba ku manta ba na ja dogon zance akan maganar sana'a asaru sana'ati to amma in ka duba shi wannan mai sharha da yake hannunmu wannan na samaru dani shi ya ce Allah ya faɗakar da da ɗan adam asaru sana'atihi din wato bigire na halittansa wato ka ga halittar Allah sama kasa da abin da ke cikin su ka gane akwai Allah an gane bayani shi ne abin da shi kam ya faɗa to amma Allah shi ne yake nabba haɗan adam bigirin sana'a asalin sana'ansa wato wato irin kamar yadda na faɗa ka ga mutum yana yin sana'a wadda kai ko ko nawa za a baka ba ka yi wannan sana'a ba ko kuma ka ga mutum yayi wahala ya gama ya gaya ma yan kuɗi kaɗan kai ta mamaki in kai aka ce kai wannan abu ka ba da yan wannan kobben a baka wannan yan kobben wallahi baraka ko ninka su akai sau sau biyar ma ila baraka yi aikin ba amma da yake Allah shi Allah ne daura mara wannan sana'a kuma sai ya yi shi da shi yake ci kuma ba yanda ka iya ba yanda aka iya asarin sana'a kenan kowa da nashi da zai ci abincinsa da shi yana zaune yana san cin kwakwa yana jiran ka zo bukatun ka sun taso dole ka he ka zo wurin sa duk lalacewar sana'ansa he ka zo kuma ka zo kuma ka biya bukata kuma in ba shi din ba sai kai ta cin kwakwa kai ta cin mur sai daga nani takalmi wani yana zaune shi ne yake ciyar da gidansa da shi shi sai takalmi wani ya tsinke yake ji to faɗe yimɓe ɗon ɗon jooɗi jam jamɗi anko kam wuro makko ñamta amma ngo on toon taƴa ha so abinci dayanuna keɗa e wa allamahu ya sanar da shi allama fi'lu madin mabni alfati la mahalla lahu min al-i'rab an gama wa allamahu ya sanar da shi menene malam ya alam abinda bai sani ba shine na ga muku abun mamaki ne wannan a ranar da muka yi karatu ya zarar da shi abinda bai sani ba kaga an gama kenan a gaba sai yace ne alaihi azima a a okay ba karatun da muka wuce bane akwai wani karatun da muka yi Allah ya riga sanar da dan abadan duk abinda bai sani ba eh wa ta'allamu ma allama eh ma ma allama ko eh suna neman sanin abinda Allah ya sanar da su a riga sanar da su kuma sun zo suna neman sanin sa ashe da Allah ya riga sanar da su ne kawai ka zo ne kawai ka fara dagawa kawai sai a baka kayan ka dama akwai shi to lokacin mu yayi subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka jalla sana'uka la ilaha ghayruk nastaghfiruka wa natubu ilaik za mu tashi a wa jumalin min usulil fiqh insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم والسبحانه وسلم في الفاتح والصلاة المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله